المخلصين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد صلاة القائد وقضاء الفوائد كو sallah a zaune ko sallan na zaune da kuma ramukon kubutattun salloli idza lam yaqdir ala al-qiyam istiqlalan idan mutum ba zai iya yin sallah a tsaye istiqlalan a cirace ba tare da ya dogara da komai ba fil farbi a cikin sallan farilla banda nafila dan nafila ko zaka iya yi a tsaye kana da daman zama auka ba biyi bararan ko kuma zai iya yi a tsayen amma kuma yana tsoron cuta idan ya ce zai yi a tsaye bai dogara da komai ba kartiyen mumi wajen tsoron cuta din kamar irin tsoron cutar taimama an ba manta ba mun ce in yana tsoron faruwan ciwon ko yana tsoron jinkirin warkewa ko yana tsoron karuwan jinyan shine kartiyen mu au kuruji hadasin ko kuma a'a lafiyan shi kallau gashi yayi alwala amma yana tsoron in yace zai yunkure ya tashi hadasi zai fita shi irin mutum ne mai iska yana tashi to iska zai fita amma yana zaune kan lafiya ba matsala to yanzu anan in zai yu yayi a tsayin a jingina istanada ya jingina ba a yadda ya zauna ba dole sallan a tsaye a jingine amma idan zai jingina kuma da gairi junubin ya jingina da wanda ba mai janaba ba wa ha'idin ba mai haila ba ma'ana ya jingina da abu mai tsarki ko da mutum zai jingina mutum ne zai rike shi ya zama wannan mutum in mace ce ba ta da haila in namiji ne ba shi da janaba in mace ce kuma ba ta da haila ba ta da bi bayan ba ta da janaba din kenan shine da gairi junubin wa ha'idin walahu ma idan ko ya jingina da ɗaya daga cikin su ko mai janaban ko mai hailan a adabi waƙaƙin ya sake sallan in akwai sauran lokaci kaga kan wanda ya sallah da najasa a jikin shi ya tuna bayan ya sallama ba zai sake in akwai sauran lokaci ba to shi ma wannan haka nan zai fa in ta'azzara idan yau ya ce ya zamo kwata kwata ba zai yiwu ya yi sallan a tsaye ba ko a jinginan ba zai yiwu ba to jalasa ya zauna ya yi sallan a zaune shi ma zaman kazalika hakanan kaman wancan in zai iya yi istiqlalan ba zai yi jingina ba idan ko zai yi yayi a ya jingina to kar ya jingina da mai haila ko da mai janaba in ya jingina gare su ya sake sannan akwai sauran lokaci shine ma'anan kazalika ta shi da karatun baya wa tarabba lahu to idan mutum zai sallah a zaune din yayi zaman hudu zaman tarabbu'i lahu ga wannan ainihin zaman tsayuwan tunda ba mun ce yi sannan a zaune ba ai wannan zaman shine wakilin tsayuwa to duk inda yake zama da zai wakilci tsayuwa to ya zaman tarabbu'i shine zaman haka ya zaman tarabbu'i inda ya zo wajen zama kuma ya yi ruku ya dago ya yi sujjada biyu sai ya zaman tawarruki zaman sallah kamar yadda aka saba shi yasa ya ce da hudu aha ولو ولو يستند القادر هو هذا وني ولو ولو يستند القادر هذا وني كالمتنفل كمان من نافلة من نافلة ba mun ce na tsaye ma zai iya a tsaye zai iya zama ba to haka ko shi ne in ya zauna din wajen inda zai wakilci tsayuwa ya yi zaman tarabu ولو يستند القادر yau da ce mai ikon sallah a tsaye sai ya jingine ya sallan a jingine sai mu duba mu ga a ina yi sallah a jingine fi gairi surati ba a karatun sura ba a karatun fatiha kenan tun dan ka lura tsayuwa domin fatiha shine farilla amma tsayuwa domin sunna a domin sura ai sunna ne idan a sura ya jingina ka ga wani abu ne daban a'a ba a sura ba a fatiha ya jingina ya haitu sai mu duba kuma kaifiyan jingina sai muka ga bi haitu ya jingina bagiran da lau udilal imadu da za a gusar da wannan abin da ya jinginan lasaɗaɗa da ya faɗi ya ba abin ƙarfin shi sosai ƙaddar da bai sani ba za a ɗauke abin zai faɗi kaga abin ne ya rike shi faɗa in an samu wannan sharɗai biyun sallah ta faci wa illa in ku aka rasa ɗaya daga cikin abu biyun nan in ma ya zamo a sura ne ya jingina ya yi fatiha a tsaye ko in ma ya zamo jinginan da ya ɗin bai ba da ƙarfin shi wanda ƙaddara da za a ɗauki abin zai cika cika ne amma zai tsaya ba zai faɗi ba to a nan sai mu ce kuriha an karhanta wannan jinginan amma sallah ba ta ɓaci ba mahum na'am sun ma'ala shiƙi aimana sannan idan kwata-kwata ba zai yi sallah a zaune ko a jingine ba to ya kwanta ta gefen jikin shi na dama idan nan ya gagara fa a yi ya koma gefen hagu idan ya gagara fa a lazarin ya yi rigingine ya kwanta akan bayan shi lokacin da yake kwanci akan dama kan shi yana kudu kaban shi yana arewa lokacin da yake hagu kan shi yana arewa kaban shi yana kudu lokacin da yake rigingine kaban shi yana gabas kan shi yana yamma na'am haka tsarin ainihin ah, wannan sallan yake ba la zahari haka nan kuma in ya gagara zai iya yi a kife rubda ciki na'am shi kuma rubda ciki kan shi yana gabas kafan shi yana yamma haka nan zai yi kuma a wannan tsarin akwai wanda yake na wajibi wanda in ka bar shi kai na gaban shi ba sallah kamar misali mutumin da zai iya yi a tsaye sai ya jingina ba sallah zai iya yi a zaune ya jingina ba sallah amma idan zai iya yi a tsaye amma a jingine sai ya zauna wannan sallar shi ta yi ya yi makaruni amma sallah ta yi hakanan zai iya yi a zaune ko a jingine sai a kwance ba sallah amma zai iya yi a kwance ta gefen dama sai ya ta gefen hagu sallar shi ta yi ko zai iya yi ta gefen hagu sai ya yi a rigingine sallar shi ta yi amma zai iya yi a rigingine sai ya kifa ba shi da sallah hakanan tartibin yake zai tafiya iya yi a tsaye na'am zai iya tsaye ya zauna zai iya yi a tsaye amma a jingine sai ya zauna sai mu ce sallan shi ta yi a tsayen sai ya jingina sai ya ƙi jinginan ya zauna sallar shi ta yi amma zai iya yi a tsaye ba a jingine ba ya jingina shine sallar ta baci kawai akhdari wannan kenan yawwa adari shi ya kawo tartibin hudu alal hujubi to shine malamai suka ce ma tsara ba shi a yuda hukumu tunda duk mutumin da har matsayin ya kai ba zai iya tsaye sai ya jingina to an ya kusa zama saboda haka in ya zauna ma sallah ta yi amma zai iya yi a zaunin bai jingina ba sai ya jingina kaga wannan ai yayi abin nan sallah ta baki don wajen wani jingina na faru Hmm?
da wajen jingina ɗin idan ya jingina ɗin an zara mun zai iya faruwa eh kuma sai sanar a cikin ta kashirciya ce amma in ba zai faɗi ba wannan fa mutumin da yake lafiyar shi kalau da kuma nake lafiya lafiya kalau muke magana ba mara lafiya kan dama yake jingina lafiyan shi kalau sai ya jingina na'am kuma jinginan ba a sura ba kuma ya ba wa abin karfin da da za a ɗauke abin da sani ba zai faɗi to shi ne ba sana aha ya ce wal qadiru ala siyami wal qadiru ala al qiyam faqat wanda kuma shi yana da ikon tsayuwa ne kadai shi ba abin da zai iya yi sai tsayuwa in tsayuwa ya gagara sai ya kwanciya ba zai iya zama ba ba zai iya kowa ba zai iya ruku ba zai iya sujada ba to ya zai yi na'am yanzu a tsayen ya yi sallan a tsaye a ma'a sai ya yi ima'i lin ruku'i wasu juli ima'in ruku'un da sujadan duka minhu daga tsaye na'am ba zai yi a kwance ba in ya kwanta ya yi sallah bai da sallah ba dai zai iya tsayuwa ba to yanzu zai zo da abin da zai iya shine tsayuwa in ya gama karatun fatiha ya gama sura sai ya yi ima'i a tsaye na ruku'u ya daga ya yi ima'i a tsaye na sujada ya daga shine au ma'a lin ruku'i wasu juli minhu na'am kuma julusi kaga akwai wani mutum a unguwan da yake amma yanzu ina tsammanin ya rasu na'am wani wata ran wani ko wani mutum suka taba ni yake cewa ko me duk wanda yake dan unguwan nan shekaru ya san shi shi kwata kwata ba abin da zai iya yi sai tsayuwa agogon shi gaba ɗaya sun kumbura amma yana tsaye yana gyaran agogo yana ni amma a tsaye ko yaushe in dai za a gan shi kawai yana tsaye sai yan dare ya kwanta amma shi bai san me ya zama ba to irin wannan zai sallah a tsayin zai yi sai ya yi imani na ruku da su jaɗan gaba ɗaya wai cewa aka yi wai da ko direban kwastom ne shine suka kama wani mutum lokaci ana tsananin tsumuga ɗin nan to shine mutumin da suka zo suna kama ya ce ya ce duk ku yi nan kai kuma ka tsaya shi kenan wanda ya ce su yi can ɗin sun ce shi ko yana tsaya na aka ja ka same shi aka ɗauko ta aka kawo shi to tsayi wannan shi ne ya tafi da shi ya amma kun ta sun kumbura ka gani saboda haka wanda ba zai iya koyo ba sai tsayuwa sai yi ba wanda ta rayu zai yi to to to yana tafiya kwarai yana gyaran agogon shi yana komai amma a tsaye eh duk wanda ya zama zamfari ya san shi a tsaye ko yaushe a tsaye kwarai kuwa to Allah sarki ko Allah a gani a harami eh sabuya lokaci ba da maka yana sai ya tsaye ko yana yi mai ya to ai shi ma din kamar ainihin wannan hukuncin ne ai kwata kwata ba zai yi mutum ya yi ruku ya sujjara ba zai iya yin imani a tsaye kwarai kuwa aha wal qadiru ala qiyam kenan yanzu anan ai ka ga tsayuwar kadai zaka iya yi wanda ke gefen ka karfafa ne kai kai sai ruku ya gagara amma idan ya zama in sun tafi za ka iya yin ruku shi hukuncin shi mun karanta a adari ko mutumin da aka matse au juyi ma auna asa au kaza wannan ko sai kuma kan wancan amma idan har a gama sallan ba zai kai wani abu sai tsayuwa dole za ta yi imani a yace wa ma'al julusi idan kuma tare da zama ne zai iya tsayuwar zai iya zama amma banda biyun nan ba abin da zai iya yi to yanzu a nan idan ya yi ima'in ruku'u a tsaye a ma'ajin sujudi minhu wajen ima'in sujadan sai daga zama yanzu misali shi zai iya tsayuwa zai iya zama amma ba zai ruku zai sujada ba yanzu ya zo ya yi kabbara ya yi karatun fatiha ya yi sura ya yi ima'in ruku a tsaye ya dago sai ya zauna in ya zauna sai ya yi ima'in sujadan a zaune aha wajen aha wa tara imamatahu duk mutumin da zai imai in yana da rawani rawani ya zo kan goshi to lokacin da zai zo yayi sujjadan yayi wannan imanin sujjadan dole sai ya kware rawani da mai wala san ba imani yake magana yanzu ai zai imani ne eh to in ya zo yin imani ya dauke goshin shi ya bayyanar da goshin wanda kaddara da zai je sujjadan goshin ne zai taba kasa ko abin da kasa yake kai fa in sajjada ala anfihi to idan mutum ya yi sujada kan hancin shi a sallar ta yi sahat ya ce sallar shi ta yi amma akwai mukabalin wannan maganar wanda suka ce sallah ba ce ba yanzu misali mutum ne yake da matsala a goshi goshinsa din yana da matsalar da ba zai yi ya taba kasa ba amma hancin shi zai iya taba kasa kaga shi hukuncin sa imani ne kawai yayi imani yayi sallah shi kuma zai ya ce a to tun da dai hancin zai ya dai kokari ya kai hancin ya taba amma goshin bai taba ba ya sallar ta yi ya ce sa har ta yi saboda ya zo da maqdurahu iya abin da zai iya wani kuma malamai suka ce sallah ba ta yi ba sujada kala biyu ne in ma goshi kas wa in ma imani wannan kuma ba imani bane kuma ba goshi kas bane saboda ba akwai kuwa aha wayin kadara ala jami'i don kuma mutum zai iya dukkan komai na sallan zai iya tsayuwa zai yi ruku zai sujada illa annahu zai ya cewa shi matsalar sa in sajada shi matsalar sa in yayi sujada ne la na hagu ba zai iya zabura ya miƙe ba shi matsalar sa kenan zai iya tsayuwa zai iya ruku zai iya koyi amma ya yunkura daga sujada ya miƙe tsaye ba zai iya ba to yanzu ya zai sallara ka a can yayi sallara ka a ɗaya cikakkiya ko wajen mama min julusin ya cika ainihin zaman ta kaf gaba daya a wajen mama sai ya cika sallan min julusi daga zama yanzu ba zai yi raka da cikakkiya ba yanzu gashi ya yi raka da cikakkiya a tsaye da ruku da sujada biyu yana gamawa to a kaga yana gama sujada na biyu a nan matsalar da yake samun shi ba zai iya yunkura ba yau ce to in ya dan ya zauna sai ya cika sallan a zauna yawa iya abin da zai iya dai dole sai ya yi watan mamamin julusi kenan wa in lam yaqdir illa ala niyatin fa idan mutum kwata kwata ba zai iya komai ba sai dai niyya shi dai ya san yana duniya ya san duk abin da ake da ne da ake mutum zai magana ba da hankalinsa amma ba zai iya komai a jikin shi ba zai iya kulla niyya a laji lokaci lokaci ya yi lokaci ya ma ba zai iya faɗa da baki ba amma an gaya mai ya sani kaga zai iya niyya au ko kuma ma ima'in bi tsarafin zai iya yin niyyar tare da imani da kyaftawan ido duk jikin baya aiki amma idan yana kyaftawa zai iya yin imani da ido gashi yana tsaye gashi ya ruku da ido ya dago ya yi sujjada da ido ya dago waje fat to fa sallah ta waje bai a haka an ce lokaci ya yi eh niyyar gashi nan na niyya na yi kabbara har ma tun da bakin baya yi ga ina karatun fatiha na gama gashi zan yi ruku da ido zan daga yayi sallan a haka wala yu'akhiruha ma dama fi aqlihi yanar da mutum ya jinkirta sallah ba matukar ne yana da wani cikin hankalinsa waya jibu qada'u ma fatahu ramin ko abin da ya tsere wa mutum mai hana sallah ya zama wajibi ya wuce ba walau shakkan ko da shakku yake cewa wai sallah kaza yayi ko bai ba to dole ne ya yi ta fauran kuma a gaggauce fa dole ne yanzu yanzu ya tashi ya yi ta bai halatta jinkirta ba kuma mutlaqan sake ba ga yajewa ko lokacin hani ne ko lokacin halarci ne ko yana kan tafiya ko yana zaune a gari ko da daddare ko ko da yaushe ko lafiyar shi kalau ko yana rashin lafiya mutlakan dole ya rama sallar da ake bi shi na'am Zallan aka maka Allah masarar wani ne hadafi ya same shi lokacin eh, gane ba sai daga baya bayan lokacin misali wata shida ko shekara sai ya gane ne sai gane ashe wannan lokacin hadafi ya same shi bai yawan ka ba mai eh kwarai da gaske sai ya rama gaba sai ya ya zama rama matsala.
al'adumu shar'an kalmadumu hizan ai wancan sallan da yin bata yi ba saboda haka dole sai ya rama ta
ko da Aha.
tsawon wannan lokacin ne kai duka sai ya rama ko bayan shekara nawa walau wakata na yin ko da lokacin da aka hana yin nafila ne wannan sallah ce ta farilla sai ya rama amma wakata na yin din nan fi gairi mashkukati cikin wanda ba shakku yake ba amma sallar da yana shakkan ko yayi ko bai ba muke dole ya rama ba to ba zai rama wakata na yin ba saboda in dama ya yi ta kaga wannan wanda zai za ta zo a matsayin nafila ne kuma an hana nafila yanzu sai ya bari sai lokacin hanin ya wuce sannan sai ya yi ta illa waqtar darurati sai dai lokacin da ba a ce mutum ya rama sallah dole ba sai lokacin larura yana tsananin jin yunwa ko yana jin ishi ko yana jin bacci ko yana cikin lokacin da in bai nemi abinci yanzu ba zai samu ba to a wayannan lokutan larura din ba dole ya musalla ba dole zai kawar da wannan ainihin larura a tattare da shi na'am
wala yajuzu lahu nablu amma ba kaje yanzu a nan in sallan kaɗan ne wanda zai yi a yi su a lokaci ɗaya amma in salloli sun yi yawa zai iya yin sallah biyar a sallan kwana biyar a kullum yana cewa duk mutumin da ya sallan kwana biyar a kullum wadansa bin farin ko bai zama mai sakaci ba na'am
walau wakata na yin ko ɗaha wala ya juzu laun na bulu ba halatta mutum ya yi nafila in ji ana bin shi salloli illa sunana sai dai salloli na buloli na sunna masu ƙarfi kamar irin su wuturi da sauransu irin sallan idi da sauransu wa shafa'a na haka nan zai iya yin shafa'i wa fajiran zai iya rakatun fijiri na'am wa ma zikirin tare da kuma tunawa yana tune da bai yi sallah kaza ba to wajibi ne kuma sharadi ne tartibu habirataini jeranta mahalarta guda biyu sallolin lokacin su bai wuce ba gashi yanzu ya zo zai yi ta gaban sai ya tuna bai yi ta bayan ba to yanzu bai da daman yin ta gaban nan sai ya yi ta baya kamar zai yi la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba ko kuma zai yi isha sai ya tuna bai yi magaruba ba to yanzu wajibi ne sharadi ne jeranta su idan ya yi ta gaban bai yi ta bayan ba sai ce wannan wanda ya yi din ta baci wajibi ne sharadi ne sai dai a nan kaga ya ce tartibul hajiratai ko mahalarta wanda lokacin su yake nan idan lokacin ta gaban ta yi kunci misali saura raka a hudu rana ta faɗi sai gashi ya zo zai yi la'asar sai ya tuna bai yi azhar ba yanzu a nan wajibi ne ba sharadi ba akwai bambanci tsakanin wajiban sharɗan da kuma wajibi wanda ba sharadi ba wajibin da ba sharadi ba a wajen tartibin sallah in ka saba za a ce kayi sabo amma sallar ka ta yi amma muka ce wajibi sharadi idan ka bari babu yawwa dan sharadi abin da in ba a same shi ba za a rasa ainihin abin da ake nema saboda haka in kana tuni a cikin lokacin su ka tuna baka yi azhar ba to yanzu wajibi ne sharadi ne sai ka azhar kai la'asar amma yanzu saurara ka hudu rana ta fadi ka tuna baka yi azhar ba to yanzu nan wajibi ne amma ba sharadi ba ma'ana da za ka yi la'asar din ka raka hudun azhar din sai kai ta kadai sallar ka ta yi sai dai ka yi safa na'am yawwa saboda lokacin azhar din ya riga ya wuce wala aha wa ma zikirin tartibu abiratain shar'an ba wal fawaidi hakanan kubutattun salloli fi nafsiha a karan kansu shi ma wajibi ne amma ba shar'i ba wajibi ne jeranta kubutattun salloli a karan kansu yanzu misali mutum ne ya yi wata guda bai yi sallah ba a janwaren bara to yanzu idan ya zo zai rama dole ya rama su a jere azhar la'asar magruba isha asuba ya gara azhar la'asar magruba isha asuba yayi su a jere kamar yadda ya bar su na'am wajibi ne amma ba shar'i ba amma da zai burkuta su yayi azhar azhar azhar ya zo yayi isha isha isha ya zo yayi magruba magruba ya burkuta su sai mu ce ya bar wajibi amma sallan isha yi. saboda kowace wanda yayi din ai yayi ta kuma dama ta bar shi lokacin ta ya wuce na'am
shine wal fawaitu fi nafsiha wa yasiruha ma'a hadiratin hakanan sauƙaƙan kubutattun salloli ma'a hadiratin tare da wanda lokacin da yake nan shi ma wajibi ne ba sharaɗi ba na'am yanzu nan baka yi asuba ba gashi saura minti goma rana ta hudu kuma sai ka tuna a baya akwai wasu sallolin da ba su wuce sallah hudu ba baka yi ba to yanzu a nan za mu ce wajibi ne sai ka yi su sannan ka yi asuban ko da lokacin asuba zai fita da ko za ka kutsa ka yi asuban sannan ka yi su za mu ce sallar ka ta yi ka bar wajibi ka aikata haramu wai ka rage wakatu ya ce ko lokacin wanda lokacin ta yake nan habira din ko da lokacin ta zai fita sai ka jero wa'incin wajibi ne to su wayannan yasir din da ya ce yasir sallah nawa ne yasir wa hiya kamsun sallah biyar su ne yasir kage ya dauki kauli ɗaya kenan cikin aqwal na malamai malamai sun yi kaulani wajen yasir wasu suka ce sallah biyar ne yasir wasu suka ce sallah hudu ne yasir amma gaba ɗaya malamai sun yi ittifaƙin sallah hudu yasir ne sun yi ittifaƙin sallah shida kasir ne amma kuma sallah biyar ne shi ne ake khilafa wasu suka ce biyar ma yasir ne wasu suka ce biyar ba yasir ba ne yawa biyar din shi ne ake kilafa shi yasa nan shi kuma sai ya dauki kaulan wahidin kawai ce wahiya kamsun yasir din sallah biyar ne inda ana binka sallan da bai wuce biyar ba sai ka fara yin su kai wanda lokacin ta yake wa adal hajirata in khalafa idan ya saba yayi wanda lokacin ta yake nan ya maimaita ta bi lokacin daruri yanzu akwai lokaci ko da daruri ne amma la mamu mamun shi ba zai sake ba yanzu misali ya fara sallan asuba sai ya tuna ashe a baya bai yi magaruba ko isha ko ta sallah ba a baya sai ya kiya fasa asuban ya ci gaba da ya gama sai aka ruwa ya kai yana da aka yi mai a baya asuba ko ya ce wallahi ishan je ne ban yi ba to yanzu a nan in ya gama ishan mustahabi ne ya sake wannan asuba saboda a samu tartibi amma lama mu mamun shi ba za a ce sake ba saboda me saboda aiwace ita ce farilla wannan kamar zaman nafila take shi ko mamu ya bi shi a matsayin farilla ba zai sake ba shine la mamu wa in zakara yasira idan ko mutum ya tuna da sauƙaƙan salloli sallah biyar din bai yi ba sai ya tuna fi fardin a cikin sallan farilla yana cikin yin sallan farilla sai ya tuna a baya ko sallolin da bai yi ba wanda kuma yasir ne ba su yawa ba su wuce biyar ba to yanzu ya zai kaɗa a fazun wa imamun wa mamumu ka gani yanzu a nan akwai bambanci tsakanin mai sallah shi kadai da limamin da yake jan sallah da kuma ainihin mamu mai koyi da liman ka gani yanzu in shi kadai yake sallah yana cikin yi sai ya tuna ko sallolin da bai yi a baya ba ko ba su wuce biyar ba sai mu ce kaɗa ya yanke wannan sallah in shi kadai ya kaɗa a fazun wa imamun idan shi ne limami ma za mu ce yanke wannan sallan sai yayi wa'incan sannan limamin in yi wannan wa mamu ba wai muna nufin mamu ma yanke bane fa a'a mamun da yake min liman matsala ta samu limami shi yake nufin yanke amma idan matsala kan mamun ya tsaya liman bai same shi ba ya shiga sijin dole ya liman sa fa haka za mu dokan shi mu bambance wa imamun limami shi ma ya yanke sannan wa mamumuhu mamun limamin ba zai su yi istikhlafi ba an yi raka biyu ko kuma asuba an yi raka ɗaya kawai sai limamin ya tuna wai ni ba ban yi magaruba ba jiya to yanzu wannan asuban an umarce shi da yanke ta in ya zo yankewan ba kamar rodan shi ya karye ya ji hannun wani ya saka ko kuma ya ce kowa ta yi da mushe shi ta ba a waya siri zalika fi salatin mamumina kamar a cikin mene iziya yake faɗin haka ko to wannan abin da ya faru ya yana so a sallan mamu yadda liman zai yanke mamuwa su yanke kawai ya biyo ya yi dariya ko kuma ya sallama ya yi wani abu da zai kore sallar ya an rama sallah ya ce wallahi magaruba ce na tuna ban yi ba in za ku iya jira na in yi in ja ku in ko ba za ku iya ku sa wani shi kenan amma ba zai yiwu ya ja hannu wani ya cike wannan sallar shi ne iwa imamun goma mun wa shafa'a ya kamata ya ci anan ba wa shafa'a na duban irraka eh wa shafa'a ya biyunta ma'ana ya kawo ta biyu ta zamo shafi'i ya bude ita nafila ya fita shafa'i na duban wannan mustahabi ne in raka'a inda ya riga ya yi ruku ya riga ya yi ruku'u sannan sai ya tuna ko kuma mu ce ya kulla raka'a sannan ya tuna ashe a baya akwai wata sallah ba mun ce in shi kadai ne ko ma mu ko imami ne ya yanke ba to tun da ya riga ya yi raka'a guda shaffa ya kawo raka'a ta biyu saboda kar ya bata ta kazo sai mai da ita nafila kenan kuma wannan walau subuhan ko a sallan asuba ne in dai raka'a ɗaya kawai yayi ya ƙaro raka'a ta biyu da niyyar nafila sai ya fita a nafila kaga yanzu a nan abin da ya sa ya kawo lauɗin nan saboda tunaninka zai iya baka ai babu wata nafila bayan huduwan alfijir kafin asuba babu wata nafila sai rakatun fijir kuma an yi ta ya za a ce a yi nafila sai mu ce muna maganan umarni ne na hukuncin shari'a ya take wancan ainihin makaruhin naka shari'a ce ta yi umarni ya mai da ita saboda aka yi mayar kawai aha wa juma'a ce naka nan ko da juma'a ce shi kenan kawai ya yanke ta in ya yi raka ɗaya karo ta biyu da niyan nafila ta zama nafila wa kamulal magriba in zakara ba'da raka'ataini wa kammala ko ya bi kyau wa kammalal magriba ya kammala magruba ya cika ta in zakara ba'da raka'ataini in ya tuna ta bayan yayi raka'a biyu yayi raka'a biyu a magruba kawai sai ya tuna ashe akwai wata sandar da ake bin shi ba a baya daga ɗaya zuwa biyar to tun da ya raka biyu sai mu ce ma ƙaraba shai'a da hukumu ya kusa gamawa sai mu ce ƙarasa ta kawai kuma in ya ƙarasa ta ya yi ta a matsayin farali ba zai sake ta ba ka gairi ha kamar wajen magaruba ba da salatin bayan ya yi raka uku kamar sallah mai raka hudu ne ko azhar ko la'asar ko isha ya yi raka uku to sai mu ce kammala to amma ka ga wajen asuba muka ce ko da asuba ce in ya yi raka ɗaya ya yi da ya kawo ta biyu da niyan shafa'i saboda me asuba ai in ka yi raka ɗaya in ka yi rabi ina sauran rabin amma magaruba ka yi raka biyu ka ci karfin ta sannan mai hudu ka yi uku ka ci karfin shi shi yasa aka ce haka amma ko asuban ne in ka riga ka yi raka biyu ka tuna to wannan zaka kammala shi a matsayin asuba aha wa ada sannan shi imamin da ya cike muka ce ya ci gaba da sallah tun da ya ci karfinta idan ya biya wa'ancan sallolin da suka bar shi da yin ba a a da ya sake wannan wanda ya cike din in akwai sauran lokaci kama mumin kaman mamu nan ko ku lura ba mu ce kama mumiji ba ku lura a can mun ce banda mamun shi ko to yanzu a nan da ya ce kama mumin din nan ba wai tashbihin yana nufin wai in limamin ya sake mamu ma ya sake bane a'a wannan zaman kanshi yake kama mumin kaman mamu ne yana bin liman sai ya tuna ko salloli bai yi ba a baya to wannan shi mutlakan sake ba kai biwa ko ya yi raka ɗaya ko biyu ko ko ma a yayi tuna dole ya bi liman su cike kamar yadda shi liman idan ya yi raka uku a mai hudu ko ya yi raka biyu a mai uku dole ya cike to mamu da yake bin liman dole ya cike wannan tashbihin wajen cikewa ne ba wajen ramawa ba shi yasa yake mutlakan in mamu ne mutlakan kawai da ya shiga sallar da ya shiga cikin na liman dole ya bi shi su cike eh ko bai samu raka ba kuma shi ma tashbihi ne cewa idan aka gama sallan ya ramo wanda ake bin shi to shi ma mustahabi ne ya maimaita wannan wanda ya bi mai wa bi nabulin to can fa idan a cikin sallan farilla ne ya tuna ko kaga fardun fi fardin kenan ba wa fi nabulin idan kuma a cikin nafila ne ya tuna bai wata farilla ba a baya to yanzu a can mahu ya cika wannan nafilan dole dan ita nafila kana farawa ta zama wajibi dole ka ciki ba za ka bar ta dan ka tuna wani sallah ba kuma ita ba ta da wani tartibi da wani sallah da za ce sai an jiran ta saboda haka dole ka ciki nafila illa iza kaba kurujar wakati sai dai idan yana tsoron fitan lokaci yanzu misali mutum ne ya dauka ya yi sallan asuba an da ya dauka ya yi sallan azhar kawai sai ya zo ya fara nafila yana cikin nafilan ka ya tuna ab ashe bai sallan isha ba misali yana nafila na kiyamun lailin shi sai ya tuna bai sallan isha ba to yanzu a nan ba zai yanke nafilan ba dole ya ci gaba da nafilan ya tsara sata sannan yi wannan sallah sai dai yana tsoron ya ce zai gama nafilan nan lokacin sallah zai fita sannan ko me sharadi na biyu walam ya aqibu ku an bai kulla raka'a ba bai yi ko raka'a ɗaya ba kuma in ya ce zai ci gaba lokaci zai fita to yanzu a nan dole bar wannan nafilan ya zo ya farilla amma idan akwai lokaci dole ya cike nafila ko kuma ba lokacin amma ya riga ya raka ne dole ya cike na biyu ko da lokacin zai fita ta san karatun dole muna tafiya da mafhum akwai abin da suke cewa mafhum da mandub ko mandub din a cikin shi zaka fahimci mandub mai ne a cikin zaka fahimci mafhum kage yanzu anan yace wa fi nafdin atamma illa idza saba khurujal waqti wa lam ya'qib ruku'an kaga wannan mandub kenan ko to a ciki zaka fahimci mafhumi ka gane ka gane ya ce wannan wa illa kaza ba to amma a ciki za ka fahimci cewa da ya ce illa za ka ba kurujar lokaci in yana tsoron fitar lokaci ya ci gaba ba zai ba zai cika ba zai yanke ta sannan na biyu walam ya ki rukuwa in bai kulla raka'a ba in ya kulla raka'a shi ma dole zai ci gaba wa in jahila aina mansiyatin idan mutum ya jayanci ainihin sallar da ya manta ya san ya manta wata sallah amma ya jayanci wacce ce mutlakan kuma mutlakan bai san ko ta dare ce ko ta rana ba ce kawai sallah kamsa yin sallah biyar ba dai sallah ɗaya ce ba ai dole suna ɗaya da cikin salloli biyar ina kai sallah biyar nan shi kenan yayi wani hariyatin idan kuma ya san ya bar wata sallah amma sallar na yini ne ba na dare ba ai sallolin yini guda uku ne asuba azhur da la'asar sai yayi sallah uku nan asuba azhur la'asar walaili ya ce idan ko sallolin da ya bari din ya san wata sallah ce kuma da dare ne amma bai san wace ba ce sai yayi isnatayn sallah biyu makaruba da isha wa fi salatin wa saniyatiha a cikin inda ya tabbatar da ya bar wata sallah kuma ya bar ta biyunta amma bai san wacce ce wacce bari bai san wacce ce ta biyu ta ba sai ka ketara can ka ce hamsan sai sallah biyar yusanni bi bakil mansi zai biyunta da sauran wacce mance wato yanzu yadda abin yake a nan ya saba wa mai muktasar mai muktasar ya ce mai sallah sittan ko shi na ne yake sallah kamsa misali mutum ne ya tabbatar da ya bar wata sallah kuma wannan sallar da ya bari da ta biyun ta ne imma azur da la'asar ne ko la'asar da magaruba ne ko magaruba da isha ne ko isha da asuba ne ko asuba da al'ada ne asuba da azhar ne to anan sai ya salla kamta ya salla biyar ya fara da azu ya yi azhar ya yi la'asar ya yi magaruba ya yi isha ya yi asuba shike yanzu anan bambancin shi da na mai muktasar bambancin wajen hukuncin ne mai muktasar ya ɗauki tartibi a matsayin wajibin sharɗan wajibi ne kuma sharadi ne wajen ingancin tabiyin to mun dauka wajibun sharɗan to sallafita in yayi azhar yayi la'asar wata kila azhar da la'asar ne sai magruba wata kila magruba da isha ne sai isha wata kila sai wata kila magruba da isha ne sai asuba wata kila isha da asuba ne sai asuba wata kila sai azhar wata kila asuba da azhar ne ka sallafita wannan inda muka ɗauka wajibin sharɗan shi kuma nan tun da fari ya ce mana jeran ta kubutattu wajibi ne ba sai ba in mutum ya saba ba komai sai dai ya yi zunubi to mun ɗauka haka sai mu ce inda yake zama wajibi ba kafin ka yi ne amma ka riga ka yi ta ya riga ya wuce to yanzu ya bar sallah da tabiyinta in azhar da la'asar ne ko la'asar da magaruba ko magaruba da isha ko isha da asuba ko asuba da azhar din yayi sallah biyar ko ne ne ma yayi ko asuba ko isha da asuba ne ma a cikin biyar din nan akwai asuba akwai isha saboda tun da yayi su me ya bari ya bar tartibi tartibin dama wajibi ne kuma wajibin kankai ne kuma ya riga ya yi saboda haka ne yace sallah kam sallah can ko za ga yace sallah sita shine yace wa fi salatu wa saniyati ya au salisatiha ko ta ukunta au rabi'atiha ko ta hudunta au khamisatiha ko ta biyar inta duk khamsan sallah biyar dai sai dai yadda zai sallah biyar din yanayin sallan shi ne zai bambanta yusanni zai biyunta bi baƙin mansi da sauran wanda ya mance in sallah da ta biyunta ne zai yi su a jere a zuwa la'asar magruba isha asuba in sallah da ta hukunta ne zai rika tsallake daya ne azhar yayi magaruba yayi magaruba yayi asuba yayi asuba yayi la'asar yayi la'asar yayi isha da haka zai kirkire idan sallah da ta hukunta ne zai ketare biyu da ta hudunta ne zai ketare biyu inda ta biyar ne zai ketare uku uku da haka zai ke wuri aha wal khamsi marrataini haka nan zai sallah biyar so biyu fi sajisati a cikin gemar sallah da ta shidanta ya tabbatar da ya bar wata sallah kuma da ta shidan ke bari in asuba ne da asuban gobe in la'asar ne da la'asar din gobe in magaruba ne da ta gobe amma wanne ne da wacce bai sani ba to sai ya sallah wa sallah kamsa maratayn ko aha yace me wal kamsa maratayn zai yi sallah biyar so biyu fi saji sai a cikin da ya bar sallah da ta shidanta ayin ka lura sallah da ta shidanta ma'ana ya bar wata sallah a wannan ranar kuma ya bar irin wannan sallah a ranar gabanta kaga kenan kowace rana ya bar wata sallah da bai san kowace ba ce in yayi biyar biyar yayi biyar a nan yayi biyar a can shikenan kowace ya samu shine wal kamsu marratayn na'am fi sadisatiha aw hadiyata ashratiha ko ya bar sallah da ta goma sha ɗayan ta shi ma ya bar sallan yau ne da sallan jibi na'am shi ma in yayi sallah biyar biyar biyar yayi ta yau biyar yayi ta jibi ta samu in gane wannan Na'am.
wa kamsan zai yi sallah biyar fi talatin cikin inda ya bar salloli guda uku au arba'in ko sallah hudu au kamsin ko sallah biyar murattabatan kuma ya san a jere bar su min yaumin wa lailatin layini da dare ya san ya bar wasu salloli ko uku ko hudu ko biyar kuma ya san a jere suke kuma ya san sallan layini da dare ne to yanzu a nan in yi sallah biyar ko ma wanne ne ya same su kawai iyaka tartibi zai rasa shi kuma ce wajibi ne ba sharadi ba ne la ya alamul ula matsalar ta bai san wacce ce ta farko to rashin sanin ta farko ba matsala bane kawai yayi sallah biyar na'am sannan a duk inda ka ji mun ce wayannan sallolin wani jiba taqdimu zuhri an so gabatar da azhur inda ita ce sallar da aka fara yi a doron ƙasa duk lokacin da aka ce kai sallah kaza in akwai azhar a cikin ta ka fara da azhar na'am فهذه Hmm?
نسي هذه الأشهر إيه.
عشرة هذه eh تسكين رانا تسكين بري وجه to ranar tsakiyar ai ya riga yi su kuma dama wajibi ne tare ma zikiri su a lokacin da yesu bai tuna da wancan din ba yawwa ya manta sallan yau da sallan jibi amma ta gobe haika gudu saboda ta gobe ba mu wanda bai yin ba sun zai gaji